والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى والمقصود هنا أن من أعظم أسباب ضلال المشركين ما يرونه أو أو يسمعونه عند الأوثان كإخبار عن كإخبار عن غائب أو أمر يتضمن قضاء حاجة ونحو ذلك فإذا شاهد أحدهم القبر انشق وخرج منه شيء بشيء آنقه أو كلمه ظن أن ذلك هو النبي المقبول أو الشيخ المقبول والقبر لم ينشق لم, لم ينشق وإنما الشيطان مثل له ذلك نعم لم ينشق لم ينشق لم لم ينشق وانما الشيطان مثل له ذلك كما يتمثل لاحدهم ان الحائط انشق وانه خرج منه صورة انسان ويكون هو الشيطان تمثل له في صورة انسان واراه انه خرج من الحائط ومن هؤلاء من يقول لذلك الشخص الذي رآه قد خرج من القبر نحن لا نبقي لا نبقى في قبورنا بل من حين يقدر أحدنا يخرج من قبره ويمشي بين الناس ومنهم من يرى ذلك الميت الجنازة يمشي ويأخذه بيده إلى أنواع إلى أنواع أخرى معروفة عند من يعرفها وأهل الضلال إما أن يكذبوا بهذا وإما أن يظنوها من كرامات أولياء الله ويظنون أن ذلك الشخص هو نفس النبي أو الرجل الصالح أو أو أو ملك على صورته وربما قالوا هذا روحانيته هذا روحانيته أو رقيقته أو سره أو مثاله أو روحه تجسدت حتى قد يكون من يرى ذلك الشخص في مكانين فيظن أن الجسم الواحد يكون في الساعة الواحدة في مكانين ولا يعلم أن ذلك حين تصور في صورته ليس هو ذلك الإنسي وهذا ونحوه مما يتبين أن الذين أن الذين يدعون الأنبياء يدعون الأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وغير قبورهم من المشركين الذين يدعون غير الله كالذين يدعون الكواكب والذين اتخذوا الملائكة والنبيين أربابا قال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ومثل هذا كثير في القرآن ينهى أن يدعى ينهى أن يدعى غير الله لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا غيرهم فإن هذا شرك أو ذريعة إلى الشرك بخلاف ما ما يطلب ما يطلب من أحدهم ما يطلب من أحدهم في حياته من الدعاء والشفاعة فإنه لا يفضي إلى ذلك فإن أحدا من الأنبياء والصالحين لم يعبد في حياته بحضرته فإنه ينهى من يفعل ذلك بخلاف دعائهم بعد الوكيل فإن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم وكذلك دعاؤهم في مغيبهم هو ذريعة إلى الشرك فمن رأى نبيا أو ملكا من الملائكة وقال له ادعو لي لم يقبل ذلك إلى الشرك به بخلاف ما دعاه نعم من دعاه في مغيبه فإن ذلك يفضي إلى الشرك به كما قد وقع فإن الغائب والميت لا ينهى من من يشرك بل إذا تعلقت القلوب بدعائه وشفاعته أفضى ذلك إلى الشرك به فدعي وقصد مكان قبره أو استمثاله أو غير ذلك كما قد وقع فيه المشركون ومن ضاهاهم من أهل الكتاب ومبتدعة المسلمين
بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار bayan da ya zama yi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa ainihin kuma da wannan to amma ina dai sautin ma baya shiga sautin ma baya a wannan yammaci na ranar ranar litinin ashirin da biyar ga watan juma'a da luna hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas wanda kuma shi ya daidai da sha ɗaya da watan shida miladiya ta dubu biyu da bakwai a darasinmu na wannan littafi ka'idatun jalila fi tawakkul wal wasila والنصر شيخ الاسلام احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميه الحراني الدمشقي المتوفى سنه 28 و700 بعد الهجره. أدرس منا منوع أدرس منا نشابة ابن تيمية والمقصود هنا أن من أعظم أسباب ضلال المشركين ما يرونه أو يسمعونه عند الأوثان. ابن تيمية كتاب abin da في أنا shine don a gane cewa mafi girman dalilan da ya sa mushrikai suka kace abinda suke gani ko suke ji a wajejen gumakan in sun je bautar su sai su gani ko su ji kai barin an ghaibin su ji ana ba su labarin wani da baya nan aw amrin ko su ji ana ba su labarin wani al'amari ko ana gaya musu wani al'amari da ta zama da tsada a hadasi wanda ya kunshi biyan wata bukata wa lahu zalika da kwatankwacin haka fa idza shahada ahaduhum al-qabr shaqqa dan ɗaya daga cikin su wani kabari ya tsagi wa kharaja minhu shaytan bahiyyun wani dattijo mai kwarjini ya fito daga cikin kabarin alaqahu aw kallamahu ya rungume shi ko yayi magana da shi zanna anna zalika huwa an-nabiy al-maqbul sai yayi tsammanin wannan da ya fito daga cikin kabari shine annabin da aka ce masa yana cikin cikin wannan kabari aw shaykhul maqbul ko kuma shehin da aka gaya masa shine kwanta cikin wannan kabari shine ya fito har ya rungume shi ko kuma ya tattauna da shi wal qabru lam yashaqqa amma a bisa haqiqanin al'amari ba wani kabari da ya tsage wa inna mashaitanu masala lahu zalika shaytan ne ya fito yana masa wasan kwaikwayo kama yumassilu li ahadihim anna al-ha'iqa shaqqa kamar yadda yake sanya wa mutum kamanceceniya ya ga kamar ga gawunan ya tsage wa annahu kharaja minhu suratu insan ga wani mutum nan ya fito daga cikin garin wa yaqulu huwa shaytanu tamassala lahu fi surati insan alhalin abin yadda yake shaytan din ne zai yi masa kama da mutum ya fito sai ya ga kamar gashi nan ya tsaye garu ya tsage wani mutum ya fito wa annahu wa arahu annahu kharaja min al-hayy ya nuna masa cewa ai daga cikin garin da fito alhalin duk wannan sharri ne na shaytan wannan da doriya ne akan bayanin da Ibn Taymiyyah da yake kai akan cewa ko da waɗanda suka suka nutsa cikin bauta wa kaburbura da neman agajin wasu ba Allah ba da dogara akan wasu ba Allah ba da neman taimako da tawakkuli da wasu waɗanda suke sun koma ga Allah a waɗanda su suke tsammanin su ko annabawa ko waliyai ko salihai ko shehinai to duk wannan aiki ne na shaidan idan har suka nufi cikin wannan shaidan shi ma zai ba da gudunmayarsa da yadda zai dinga bayyana gare su a surar wannan da suke tsammani shi ne kwanta cikin wannan kabari sai su yi tsammanin daga ta shehin ne ya fito ya raka su ko shehin ne ya fito ya tattauna da su ko ya hannu da su فمن هؤلاء من يقول بذلك الشخص الذي رآه قد خرج من القبر daga cikin waɗannan akwai wanda zai gaya wa mutumin nan da yake tsaye gindin kabarin yana roƙonsa idan ya ga ya fito daga cikin kabarin zai ce da shi na hannu na nan kafi tsibiri na aino ya riyai ko shugunai ba ma zama a cikin kaburburan sai an binne musu ta musu yawo saboda haka kakkai mamaki dan ka zan yanzu sai ya gaya masa irin wannan magana bal min hina yuqdar ahaduna da zarar an gama binne ɗayan mu ya furgu min kabri sai kai ya fita da an gama binne shi an wace shi ba sai ya fita ya fita ya fara harkar da ransa wanda za ka zo ba ma zama a cikin kabarin sai a faɗa musu wannan kuma sai su yadda bayan kuma Allah na ɗauki sun sarki na cewa sun da inda sun ba'a da zalika na mai kun sunna inda su yau da kiyama nan su dace. Ko bayan wannan masu mutuwa ne. Sannan sunna tana nuna ta'asiri bayan mutuwar ku babu wani fasin ba wani abu kuma da za ku kuma yi sai kuma ranar da kiyama idan an tafi. Kama kuma ne ce shi da an binne shi zai fito. wanda Allah yana cewa ana awwalu man yanshaqu anhu al-amr yawm al-qiyamah shi ne farkon wanda kasa za ta dage fito kaga idan waɗannan suna fita da kawai su kaga magana da ce shi ne farko aka ta tuna kawai ka akwai tsare ta ayoyi a cikin tsare ta hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam cikin wannan alƙida بل من حين يقبل من حين يقبل أحدنا أو أحدنا دزار الأمر الأم يخرج من قبره في قوله ويمشي بين الناس ويطاوع أمكان المتعلم ومنهم من يرى ذلك الميت في الجنازة يمشي ويأخذ بيده وأنا ما شيء يشير أن أنا مسيطة ga shi nan suna tafiyar tare da shi a cikin jana'izar ana a jana'izarsa har ma ya kama hannunsa sai wanda yana faruwa har ma cikin arna zallan arna waɗanda ba ba da sun Allah a cikin lamarin kamar da yin tafiya su cewa garuruwan da shirka sai tsamari kamar irin ƙasar yin irin wanda ya zama ruwan dare mutum ne bayan ya mutu an kai da addini kuma sai a ga ya zo wata rana ya buɗe kamfin ya zauna an yi ya yi harka kasuwancin sa kuma da sai ya rufe kwamfuta ya tafi abin sa da yake kasashen da suka shahara da tsafi ana da irin wannan kamar indiya wanda ba da da ayar musulunci ba arna da gungun arna da zallan da shi ke nan sun zama yanzu wannan harka ce ta shaidan aljami ne ba wani ba wani cewa shi wanda ya mutum da ya tafi wanda ya mutu ba ya dawo aljani ne yake fitowa a kamanninsa ya zo ya yi wannan kirkiriyar ya yi wannan haɗari ban waɗanda ba san Allah ba ba san manzon Allah ba ba san alƙur'ani ba san sunna ba ko wannan yanzu ba ga sai ke cewa wannan yana daga cikin karama shi wannan yanzu to wannan karama ce gare shi to shi waɗancan mu'jiza ce kenan ila Allah ya tsara ma arufa inda man ya arufa yace abubuwa dai kala kala irin waɗannan waɗanda suke sanannu ne ga waɗanda suka san Allah wa alul balali waɗanda suke da fasu in ma an yukazzibu biha ko dai suke ƙarya ne ba da za a ga irin wannan din a ga wani mutum ya mutu kuma a ga wani mai kama da shi ya zo yana yin wasu abubuwa sai ƙarya ke wai ma ne yanzu zuwa min karamatul aidiya sai gurin su tsammani a mutumin ne da gaske kuma wanne yana nuna shi wani ne kuma wanda abu da muka gani karama waɗancan su ƙaryata waɗannan kuma su gaskata amma ya tsaye da gaskatawa kuma yanzu za ta kai su ga ƙasa wa yazunnuna anna dhalika shakka huwa nafsun nabi sai da tsammani cewa wannan da suka gani shi ne dai wannan annabi da aka ce musu yana kwanta cikin wannan kalmar أو الرجل الصالح يكون شيء يمن مثل ذلك babu kabarin wani annabi yanzu a bayan kasa da za a nuna maka inda na manzo sallallahu alaihi wa sallam ba a ce wannan kabarin annabi ya ne kuma ya zanga ya dare ya yi duk wani su kama kama a ce kabarin wani kabarin wani a iya cewa wani ya rufe a kasa kaza amma da a ce ga kabarin ka ba duk wanda zai faɗi wannan dan fara yake so kamar yadda kaburburan sahabbai da Allah ya kasar da su kuma an yi haka ne don ne an kare wani al'umma kada ta faɗa cikin halaka ya fi saboda jahilci da rashin sanin tauhidi idan suka zo kamarin wani mutumin da aka yi a tarihi ko annabi ne ko wani tarihi ne to ba za su iya jin ƙarfin zuciyarsu ba wani sai ya faɗi ya dinga cin ƙasar mutum Allah ya tsere kaburburan waɗannan annabawa da waɗannan salihai galibin su za a iya tabbatarwa da cewa na kadar wurin yanzu inda za ka je da ke duk wani kabari da za a nuna ce wannan kabarin wannan ko kabarin wannan su kawai yan bid'a ne suka kira abu yan bid'a ne musamman ma mutanen Iraq sun fi kowa da yake suna cikin waɗanda suka fi kowa zai kare kabari a duniya saboda haka su Allah Allah suke su samu wani guri su shata su kabarin wannan kuma aka ga ana ta kuriya zuwa zuwa ba ruwan su da sallar jami ba ruwan su da zama masallacin da Allah sallar su na bai kuma su karanta Qur'ani da zarar an su tashi ne garin Makka garin Madina abinda kawai suke yawo ko a san neman kaburbura kaburbura kuma na ƙarya ba na gaskiya ba sunan kabarin wani ne daga ahlul bait sunan kabarin wani su je su tafi su tafi abin da suna cin kaburbura ai ai a hana su amma da yake fitilannu ne za su haduwa to ga wannan mutanen wanda suke zuwa hajji shi ba wai ya duk wani duk wani jan fata malami ne kuma ga larabe ne saboda haka duk abin da suka ga jajayen nan sun yi sai su bi bayan su suna suna yi tare da su da ya ga yazo kuwa ya shafa ya tsaya burka shi ma sai zai shafa sai ga mutanen da ana ana ta kokoya me yasa za ku shafa a yankin jan mutumin da shafa ko ba a kan aka rashin sa'a yana da kunzumin gini to a nan fitina da take tsananta ai ga shi ja ba shi da gini ji ake yana hamshakin malami ne kuma yana hamshakin jahili ne to galibi za ga waɗannan suna ta neman irin waɗannan kalubula kawai ko wani zo gurin wani guri kawai sai sai kashe da kuka me yasa ki ta ce ke muku kamar wani ne ba ba kamar manufaci ne ba kamar manufaci ne hatta kamar wurin da suke bauta a iraki a najis da karbala ko kabarin sayyid na ali ko kabarin musayyid ba da ba wani wanda yake tabbata duk kama kama ne shafi farki ba da kuwa ba shi wannan kabarin ba da suke na Hussein na Karbala wasu da malaman tarihi ta suke kabarin Ubaydullah ibn Ziyad ne wanda shi ne yake jagora jagora ta kabarin Hussein Allah ya jarabe su kuma suna mai fara kabarin shi Ubaydullah ibn Ziyad Allah ya tsere kabarin waɗannan salihai don kada a zo a yi kawai waɗannan su tuntuni a gaban don ba daɗi zai musu ba saboda duk abin da zai faru a irin kabarin sai Allah ya tuke ya tambaye to sai a ɗauki tsada tambaye ka ko da kana da alfin da za ka bayar ai yadda kai kawai a maka wannan tambayar fargaba a an ta ɗauka lillahi kafin zuwa wa umma ilahin mutum haka Allah zai kare annabi Isa alaihi salam da nufin wannan tambayar Allah ya ɗaga bayansa ba ma a yin wannan surkullin na bauta a kansa shi kansa zai taimaka masa idan za su ga maimakon a zai a yi ce an sai ana cikin bai shi a na rana yana kowa so ke yi ba wanda zai so ya tsayawa a yi wannan ba ba lalle ne sai muka kai ba duk da waɗannan annabawa da salihai waɗanda aka zai kawo musu ba da izinin su ba Allah ba zai kawo musu da wannan ba suna da izinin da za su bayar ba su suka sa ba to shi ne ibnu tabiya ke cewa wa ahli salami inna an yakzibu biha wanda suke ɓatattu musamman mu'tazila waɗanda su ba su yarda ba cewa aljannu din nan suna iya zama jiki ba suna iya fitowa a shi a kan mutum ba to shi su ƙarya ta wannan wa in ma iya zuwa min karamatul auliya ko kuma su waɗanda ɓatattu zamannu su yi tsammanin abin da suka gani din nan karama ce ta wanne wa yazunnuna anna zalika shakka huwa nafsu nabi to da cewa wannan mutum shine wannan annabin da aka ce musu shine kwanta cikin wannan kabari ai rajul salih ko shine wannan mutumin na kalai da aka ce shi ke kwanta cikin wannan kabari aw malakun ala surati ko ka dauka malaika ne Allah ya turo shi cikin kamanninsa sai ya taimaka musu وربما قالوا وسئل ما قد سوتي هذا روحانيته wannan kurwarsa ce aw rafiqatuhu ko fatalwarsa ce aw sirruhu ko sirran sani aw misaluhu ko fantarsa ne aw ruhuhu tajassa da ko ruhu take ruhun sa ne yayi zama ya fito a matsayin jiki ya ko dai ba za su yarda ba sai sun dangana wannan abin da wannan mamaci abin da suka gani din nan ba wai ke ɗalin aljanu ba ne suke ƙoƙarin ƙasar da su a'a shi mamacin ne ya bayyana cikin koyarsa da kalwarsa ruhin sa wanda dai suka gana na su kira wa ko kuma ba in ba shi bane ko mala'ika ne Allah ya zuba masa surar wannan dai ne zai da kifi saboda sun kira shi mamanta حتى يدي حتى قد يكون من يرى ذلك الشك في مكانين فيظن ان الجسم الواحد يكون في الساعة الواحدة في مكانين. هل يظن wanda zai iya ganin wannan mutum a wuri biyu daban-daban sai ya yi tsammanin cewa annal jismal wahida mutum guda ɗaya ya kuma fi sa'atin wahida zai iya zama a lokaci ɗaya fi makale da a birane biyu mutum da ya ɗaya a gaisa a guri guda biyu a lokaci ɗaya. Wannan mustahili ghairu ma'qul ma yuqalu ba abu ne wanda zai ba da hankali ba shari'a da ta zo da wannan ba kuma hankali na bai bai gamsu da wannan ba jiki guda ɗaya za a kasance a gurare guda biyu a lokaci ɗaya shi wannan jiki na rai da ya ba على غير مأذون wasu da sun ce to ba da su ba mutum daya yana yi kaza amma an bai shi abin kaza an bai shi an kowa a gidan sama yana ganin ka in ya kula su wannan shi ne kiyasin da za su yi sai da tabbatar da cewa zaidun minan nasi shi ma a iya gani shi a guri kaza a gan shi a guri kaza muna nan tare da shi a masallacin gadon daya kuma yana can maka yana da yaki to ko kudu ya kuma da maka nan ba ko ya kuma wani shi wannan mutum da za a hasko maka ta hanyar sauraron dan adam a ɗaukar maka shi layi lokacin da yake jawabi wanda ne yake jawabi ko shugaban kasa an hasko shi layi kai tsaye ba wai kodin ba shi wannan mutum in ka je shi a matsayin da yake nan yake bai jiyo dakin ka ba to ɗan sa ne yake reflecting a dakin ka sai amma shi wannan inda za ya bar gurin to za ka daina gurin inda zai bar gurin da ake masa shi to ka zo guri ba shi za ka gani ba to sannan ba zai yi a lokaci ɗaya a haska shi ga shi nan yana jawabi ko kuma ga shi yana jawabi zai yi to kun yi abin da kuke faɗa yana yi abin da kuke cewa yana yi zaki yana tsawafi a nan can ana tattauna da shi can kuma ga can a asa duk shi kaɗai ne kuma kuma a lokaci guda ba za a rubuta tudu da zai yi da wannan to shi yasa za a ga aka tashi ma kiyasin kiyasin ma ba zai ba zai zama na masu hankali ba na farko dai wannan ba kiyasi ba ne inda mutumin nan dai guda ɗaya ne kuma yana wannan gurin ina iyaka inuwar take hoton sa ne ake ɗaukowa ta wannan na'ura ta zamani inda zai bar wannan gurin a kawo a tsayar a gurin zan da aka tsayar za ka gurin ba za ka wannan ba Kamar haka za a gana cewa ai mutum ɗaya zai iya zama a gurare daban-daban a lokaci ɗaya da jikinsa kuma? Kamar mutum. Shi sa da suke ji da abin in suka tashi surar da abin sai ku taɓa tsarin kawo hukumomi yadda abin zai karɓa a tsakalwar mutane sai dai a ce Allah ne ya ya tsinke guraren ya taƙaita guri ya matse guraren kamar misali kai kana mu ɗauka kana rijiyar lemo don mafi san da wanda kuma yana nan a cikin kuma ga wani shehu a gaban mu na rijiyar lemo yana ga shehu tare da shi mu yana muna ga shehu wanda suka ce zai yiwu sai su ce ba a garin aka yi tazarar da suke tsakanin gadon mai da rijiyar lemo duk sai aka share ta amma ko ba su san an share tazarar ba sai ka gaishe shi ma ya gaishe an gane ku sai za a share a wani kafa an share ba kuma a a shi shi ne aka hura tazarar tana nan amma sai aka hura shi aka hura shi ya ta huriya ya ta huriya ya ta huriya ya ke ta bi wannan tazarar ya wuce gwammaja ya shiga kurna ya wuce har ya biri da lobe duk cikinsa ne don haka kuna ganin sa kuna nan ganin sa shi ma na rubin da yana ganin sa amma su da za ku ga huriyar ba sai a ɗaya muku wannan huriyar kaga wannan matar rarrafi aka aka abin da muke irin wannan bayanan suke yi idan dai su kawo maka abin har da hankalin ka zai karba dole ne ta hankalin da ba zai hankalin da zai karbi wannan ba kawai aka babu da sun ace mutum daya ya tsini fi makalai sannan kuma fi sa'atin wahida ya iya zama a nan yanzu in an jira kuma ya tafi rijiyar domin an jira kuma ya ma bar kasa wannan duk mai ruwa ne ولا يعلم أن ذلك هنا ولا يعلم shi wanda yake da wannan itikadi anna zalika hina tasawwara bi suratihi laysa huwa zalika al-insi wannan da yake gani a cikin wannan tabada wannan mutum din da ya san da shaytanin aljani ne ya fito da shi wa hada wa nahwuhu to irin wannan bayani to irin wannan abu da yake faruwa da kwatankwacin wannan مما يبين أن الذين يدعون الأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وغير قبورهم من المشركين الذين يدعون غير الله. وأنا أنا nuna maka cewa waɗanda suke kiran annabawa da salihai bayan sun mutu suke kiran sunayensu da neman agaji da neman taimako da tallafi a daidai a daidai kaburburansu ko kuma ba a wajen kaburburansu ba wannan min al-mushrikeen alladheena yad'una ghayra Allah suna da cikin mushrikai da suke kiran wani Allah duk wanda ya haka to yana cikin waɗanda suke kiran ne su da Allah Allah ta ce ne ne ya la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idhan min al-jahannam kada ka kuskura kuskura wani wanda ba zai amfani ka da Allah ba ba zai cutar da kai ba in kuma ka yaka to tabbas tana da cikin waɗanda suke a zalimai zalunci ana ana nufin shirka inda shirka da zulmul adu in har ka kira wani ba Allah ba ba zai amfane ka ba ba zai cutar da kai ba bai mallaki amfanarwa da cutarwa gare ka ba manzo sallallahu alaihi wa sallam shi kansa Allah ya ce ya faɗa wa duniya inna amliku nafsi naf'an wala darra inna ma sha'a Allah abin duk a hannun ubangiji yake shi zai tukun da ni shi zai amfanar da ni amma ni ban mallaki wannan da kaina ba kalle in mallake ku da wani saboda haka in har kai wannan ka kira wani ga Allah ba kana daga cikin waɗanda suke yi wa Allah kishiya kan lalina da irin kawaki ka zama kamar waɗanda suke kiran kailari والذين اتخذوا الملائكة والنبيين أربابا هذا مثلا أن تكي suka mayar da mala'iku da annabawa iyayen gidi ba Allah ba alhalin Allah yana cewa ma kana li bashari an yu'tiya Allah kitaba wal hukma wan nubuwwa thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li min dunillah ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون Allah yana cewa bayyewa ga wani mutum ko wane ne shi duk matsayinsa an yi ukuwa billahu kitala dan Allah ya ba shi littafi wal hukma ya ba shi hukunci wal nubuwwata ya ba shi annabci wannan shi ne tsololiyar matsayi da zai samu a gurin Allah to wannan matsayi da zai samu a gurin Allah ba zai ba shi lafifi ba ثم يقول للناس يمينا cewa da mutane kuno ibadan ni ku zama masu bauta ba duk matsayin da ya samu ba zai fara fara ثم يقول للناس kuno ibadan ni min dunillah ku zama masu bauta gare ni ba Allah ba walakin sai dai abin da zai gaya musu ya ce da ku kuno rabbani ni da ku zama malamai masu tarbiyya na Allah shi da rabbani العالم العالم الرباني شيء الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كبارها ما لني لأن ليس كرم سد متاني ilimi tun daga kananan har zuwa manya zai faro daga kan kankani kan kankani suna fahimta suna fahimta har a kai ga ga babba wannan shi ne malami na Allah malami ne tarbiyya babu abin da yanzu duniya take bukata irin al'ulama da rabbani wannan su suke karancin a rayuwar mutu malamai ba wai kawai malamai ba malamai kuma masu tarbiyya da za su ja halin jama'a su tsora cikin hanya ta madaidaiciya waɗanda duniya ba ta rufe musu ido ba ballantana ta suka musu zuciya waɗanda suka sanya girman Allah a zuciyar su saboda girman kowa saboda girman komai waɗanda yarda Allah subhanahu wa ta'ala ita kadai ce abin neman don sun samu yarda Allah to kowa ba ya shi waɗanda ba sa jin tsoro ko shayi ko fargaba na su faɗa abin da suka san shi ne gaskiya ko da ko za su rasa komai a rayuwarsu ko da ko za su rasa rayukan waɗanda suke rayuwa ba dan kansu ba suna rayuwa ne dan al'umma wa yusuna la li anfusihim wa la lil umma suna rayuwa rayuwa dan al'umma waɗanda suke kokari a kullum a koda yaushe su tsora mutane kan nagartaccen ilimi tataccen ilimi wanda suka gada daga annabawa ba sa bar wa zukatan su dama soye-soyen zukatan su dama yi tasiri akan tafiyar akan karantarwar akan a cikin tashi faɗin malamai masu irin waɗannan sufofi sun karanta duniya tana da bukatar su kamar yadda kuke da bukatar iskar da za ta shafa ko ruwan da za ta sha ta rayu da shi bukatuwar su zuwa ga waɗannan waɗanda su ne a tsibba'ul kulo likitoci waɗanda suke ma suke bayar da magunguna da suke da alaƙa da cututtukan zuciya bukatuwar duniya zuwa ga irin waɗannan ya fi bukatuwar su zuwa ga asibai abdan yadda suke jin karanci ƙwararru likitoci a rayuwar da tsaye da gobe a rayuwar da tsaye to ya kamata su jin karancin rashin asibai abdan wanda kuma a magance maka cutar da take zuciya ya fi maka amfani da a magance maka cutar da take jikinka. Cutar da take jikinka, Allah yana iya jarrabar ta da ita, don ya ɗaukaka matsayinka. Allah yana iya jarrabar ta da cutar da take jikinka, don ya karkare maka ne sukanka. Allah yana iya jarrabar ka da cutar da kake jikinka don ya zama maka wa'azi ya zama mai waɗanda suke jiki tare da kai wa'azi ya zama maka izina cutar da kake jikinka ƙalƙalin abin da za ta yi maka shi ne ka yi sanadiyar rasuwarka kamar duniya ƙalƙali abin da za ta yi maka kenan na kai matsira kan idan kuma ka mutu ku zai daga sun kuma wata cuta malik barkan da mai yake ulama wanda ya mutu kuma duk irin raunin da yake jikinsa ba zai zama masa rauni ba domin bai sa masa ciwo yana ita ce cutar jiki amma ba da cutar zuciya cutar zuciya cuta ce da idan ta kama mutum za ta yi tasiri ga dukkan batsanta in zuciya ta lalace ta kamu da cuta to dukkan gatsan mutum ko sun kamu babu kuma wani abin su da zai tafi daidai sai wannan cuta ta zuciya ta yi tasiri sannan kuma gaba ɗaya ya tafi cuta masa addinin ka shi ne kuma annabi tsadar abu a wajensa sannan kuma ita bala'in kama ba zai tsananta ba sai lokacin da mutum ya mutu to a lokacin da so bala'in sai ke tashi domin da ranar mutum ya mutu da ita kuma idan cuta ce da ta kai da kafirci ta kai da shirka to ya kara rayuwarsa ta duniya da lahira gaba daya har abada kuma shi da ya kara jin daɗi idan sai da kai da shirka ko kafirci ba to kuma Allah ba da kai sarki na iya maka kamu ya tsora shi cikin bala'in da duk daɗin da ya rayu a cikin sa sai ya sai ya manta da shi fi sabilillah da magani na wannan cutar da wanda za ka samu da wata cutar wannan shi maka amfani idan muna kokawa akan cewa akwai karancin likitoci da suke duba lafiyar jiki ya kamata mu duk kokawa akan karancin likitocin da za su duba lafiyar jiki kuma waɗannan su suke karanci ka ji ka tare da wanda zai ce abu kaza da kai wani ba daidai ba ka gyara babu ni'imar da ta kai wannan kamar ka dan ka ne kuna tafiya tare da wanda zai ce ya da miki ji da nan ka saka saka ba bare ka dan ke zan kan tabbas wannan musulmi ne to an rabbani ne ko da irin wadannan malamai wadanda su ne a duniya gaba ɗaya yanzu ka yi tafiya cikin rabuwa suke yi wanda kuma tafiyar su shi ne shi ubi da duniya Allah ce wala ce abinda dai ba annabawa suke gaya musu ko ne rabbani ne da su zama malamin Allah ma fi tarbiya bi ma kuntum fi annabawa kitaba a dalilin kasancewar kuna sanar kuna koyar da littafin da Allah ya saukar kuna karantarwa rabi ba kun sun tabbata suna da kuma kasancewar suna kuna karatu haka malamin ƙwararre yana karantarwa shi ma kuma yana karanta yana karanta babu wani malami wanda zai ce ya yi sumbatar da baya buƙatar kuma ya yi karatu wanda zai ya faɗa haka to alamar ka ta fara jahili kawai ya tsotso kai shi cikin kasuwar malamai yana so a ci da shi amma wallahi ba malami ba malami kullum cikin nazari ne kullum cikin karatu ne kullum cikin leke leke ne kullum cikin ba shi ne kullum cikin gano kuransa a ilimance yake kullum cikin gyarawa yake haka malami ne amma malamin da zai ce ni ba na bukatar sai na karanta don kawai waɗannan ‘yan kuci ku zaɓa don zai yi muku karatu ko na je na duba. A ba da Allah waɗannan waɗannan ba ɗaya ma na faɗa za ku gano ni. Wallahi da dama akwai waɗanda suke baje kolin karatu irin wannan karantar da suke. an buɗe littafi an ja bakin an fassara to amma ba nan ne a cimma daidai ba ya a fassara wala a sharhin da za a kawai da ba nan ne ne an tsaya an karanta an sake kusawa an sake bisa ba ilimi wani abu ne wanda yake gudana teku ne wanda ba shi da gaci baharin mai la sahila da ba ka ƙara gane zurfin sa sai kun lokacin da kake kare shi da shi kana ƙara nutse a cikin sa kana kuma ƙara gane cewa a cikin da fadan fadan kake a bakin sa baka baka ma so zuwa ko ina ba magana ta ce kullama zikku ilmin zada ne ilmi ilmin da jahili duk sanda na ƙara yin ilimi sai ilimi na ya ƙara nuna mu a cikin sa jahili amma in ka ga wanda yake cewa shi ya je kat kawai a zobe ta to ko a yi masa mummunan yuni babu wannan ibn tayyiya alaihi rahmatullah wannan da muke karanta littafin duk da irin yadda suka tambaya a ilimi suke an ake musu sifa da albaharu shakundun a ilmanci duk da wannan wannan yake a wani lokaci akan matsala daya aya daya a cikin da zuwa ta tawa yake da wannan ina da shi da sha shida akan aya daya wallahi sai in karanta tafsiri kai kuma duk da haka ya zo ya dora goshinsa a ƙasa yana birgima yana roƙon Allah ya mu'allima Ibrahim an wa ya mu fahima Sulaiman fahimni duk da cewa ya fi kara ɗaya da shafafan ya karanta ne ya karanta ne ya karanta ne kuma ko ya koma da Allah yana tabarruki Allah ka haifar da ni ya wanda ka sanar da Annabi Ibrahim ni ba ka sanar da ya wanda ka bayar Sulaiman fahimta ni ba ka da ni don waɗannan waɗanda gaba ɗaya sun sadaukar da rayuwar kuma Allah ya mutu wasu da rayuwa na da sadaukar da rayuwa haka suka rayu ko ya ɗan ƙudurin kawai ya ce shi ai ya gama maganar da zai kawai ya ce ku kawo kako ina wai kai mene ne tambaye kai ba ya zama kamar mufatin malamin tafsirin nan wanda malamai suka fasoka zai zauna a gindin bishiya ya jingina yake duk irin tambayar da kuke yi ma bai ma min tahti al-arshi ila al-ardi ko tambaye ni wani kawai ya daga hannu ya ce malam wai ku hanjin turi zuwa guda nawa ne ya ce ma min tahti al-arshi ila al-ardi ba ma ta kan tun daga al-arshi zuwa kasa to ka je karkashin al-arshi turi zuwa da take inganta bayanin hanjin ta guda nawa ne suke duk yin wani tambayoyi ce wai lokacin da aka da adam ya yi haji ne sunan wanzamin da ya masa Tun da haka ko aka samu wani hatsabi ban ko jin gaba wa mutane kawai in yi in yi zafi wani suna ya ce ai sunan sa ululu sunan sa al-ululu a ina su karanta ya yanko maka wani wani suna wani littafi kawai ya yi wani na kanka ya yi akwai wani yana yana nuna irin wannan shi a ilimi babu inda bai taka bai bai taka ba kuma an san ƙarya yake ba wani abin da ya karanta amma kuma yana ƙaryar ilimi to sai suka ce bara mu jarraba shi sai suka ƙirƙiri wata kalma sai suka ƙirƙire ta a larabci babu ita a larabci ba larabci bai san ta ba in za ka kara da duk wani kamus na larabci ba za ka kalmar ba sun suka zauna sai suka sai suka kirkira ta wai ka kun ku sha kun ku sha sai suka je suka ce malam wata kalma ce mun ta da jige mana gudu gudu ga ai mana bayanin ta hijirin al-khawfu shar al-khawfu shar eh to ai wannan wani tsoro ne da yake fitowa ana samun shi a kasar wannan لقد عقدت محبتكم سوير فتاة كل من زوجياتا كما عقدت كما عقد الحليب القنفشار kamar yadda kun fusharu ciyawa kun fusharu suke ɗaura nonon dabba. Yace kuma Dawudul Antaki ya faɗa a cikin tazkirarsa ya ce kaza kaza kuma ya zo cikin manzon manzon Allah ma ya ce suka ce dakara. Na kata da ta ka yi wa mutanen Yaman ƙarya ka yi wa mawaki ƙarya ka yi wa Dawudul Antaki ƙarya to ba za mu ka kai wa manzon Allah ƙarya. yin wannan wani shi ma yana irin wannan aka tsaye aka tudiye shi ana so a jarraba shi ce aka masallahu wai ku akwai wani hadisi akan kasurin sallar magarba mutu garasa wani hadisi da aka rubuta yana nan cikin littafin kamar kandi littafin abin da ya fi samarkandi aka je aka ɗauko littafin abin da ya fi samarkandi tanzihul gafilina aka ba shi aka ci to ba shi abubuwa mana da hadisin mala yake kai to ai ko wannan littafin nashi ai akwai babba akwai karami nunan garin karamin da yanzu shi ko hadisi yana cikin babban babban bai hauro ruwa ba ya shigo musu garin wai ba zai faɗi ba. To akwai masu fi da ƙarfi sun san ba bincike mutane za su yi ba karatu su ba sai su ta ɗora. An yi irin wannan masu suna ka ga wani shi mai shafi ne shi duk karatu zai baka shafi. Kuma ya maka ƙarya. sai ya ce maka kaza kaza ka je ka duba shafi kaza in mai bugun dango kaza ne in mai ruwan rudi ne in mai ruwan madara madara in mai ruwan tsayi in mai ruwan kaza kuma duk ƙarya ne amma duk ƙarya ne ba wata mai madara madara bugu ko mai mai karamin kai ko mai babban kai wallahi in ka kawo ƙarya yake buɗe maka da ba mai babban kai ko mai karamin kai shi ka dube yaushe ya haɗa da babban kari da mai karamin kari da madara madara da mai ruwan ruwan tumatir da lame lame yaushe ya haɗa kiwon nan ai da karatun ku za ka san inda wannan ɗin na taɓa jin wani shi ba yana irin wannan ai a daidai shafi kaza a cikin sai ya yi magana a kan a kan sallar mace ai mace in za ta yi sallah ana so ta haɗe kafafuwanta a sai a duba nuru da kini shafi da basa mai madara madarar kai madara madarar bango mai karamar kai mai nuru da kini wallahi nan take a rai na nake ƙarya yake nuru da kini da farko sifa ce ba ma inda aka yi maganar sallar mace tun daga farkon sa har ƙarshe ba ma inda ake maganar sallar mace kai ko namijin ma ba inda aka sanar da sallar sa tiran manzo Allah ke yake babu in an yi wani abu a faɗi cewa ga san da aka so kabbar sallah shi kenan amma ya manzo Allah ba yake sallah ko ya namiji zai sallah ba a faɗa ba zai a faɗi sallah har a faɗi wani tsoke kafafuwa sannan shafin bakwai fa da yake magana shi ne littafin ma yana magana rayuwar jahiliya da nasarar manzo Allah ba a ma aiko manzo Allah da bare sallar ta sauka bare har ya bayani ya mata za ta yi to amma goyon ana takabbara wai ya dirbi saboda babu wanda zai iya tabbatar da maganar da yake faɗa haka kuke kula ya daɗe yana ci da bugun shi yana ci da babu to shi malami na Allah yana karantarwa kuma yana karatu wannan shine malami na Allah akwai wani malamin malamin ana gaya mana cewa shi a kullum sai ya karanta shafin ɗari biyar a kullum yana nan da ransa ana kiransa akram biya wa umar mutumin iraki ne yanzu yana kasar kabar a kullum sai ya karanta tafi ɗari biyar amma akwai malamin da wallahi sai ya yi wata bai karanta shafi ashirin ba kuma ba wani ba wani nisa ya karatun ba kawai dai a garin makatu ne ido ɗaya sarki ne shi ne kai
to amma ba zai yi karatu ba shi ya hakura da da matsayin da ake ta gaya masa kuma an rena yanzu da ɗan ana samun karatuttuka masu ma'ana matasa suna karatu kuma ana samun littattafai da abin da littattafan falala ba abin da littattafan littafin da yake zuwa ba yanzu ana samun littattafai na ilimi kuma matasa suna kan karatu ana sayin littattafai kuma ana karanta bakin gurgudu to wannan shi zai maganin wannan ta'ata da ake yi da sunan ilimi ba haka malami ya zan baya karatu baya sai dai shi ya karanta amma shi ba zai karanta karatu wani sai zai je karatun fa zai bi cikin littafin da zai karanta ya kakkaɓe masa kura ya zo ya zo ya zauna gaban su saboda haka yana da yana tuntuɓe yana yin sharhi ba daidai ba Allah ya ce qul bi allazina ha wala ya'murukum an tattakhidhu al-mala'ikata wan nabiyina arbaba kuma ba yadda za a yi dinga umarta ku ku riƙi mala'iku da annabawa iyayen gidi a ya aburu kun bil kufri ba da yanzu musulmi da ya umarce ku da kafirci bayan kuna musulmi kaga a shi kenan wanda zai kira wani ba Allah ba mala'ika ya kira ko annabi ya kira su yana neman agajinsa yana neman tallafinsa bayan ya bar duniya to wannan kafirci yake shi yasa yake a ya aburu kun bil kufri Allah ce qul lil ladina za'amtum min dunihi ka ce musu ku kira waɗanda kuke riyawa su ne za su taimaka muku ba Allah ba ku kira su fala yamlikuna kashfa dhurri ankum da su mallaki su yaye muku wata cutar da ta auka muku ba wala tahwila ko ku juyar da ita wacce ta riga ta auka muku ba za ku za su yaye muku ba wacce kuma ba ta auka muku ba Allah ya yi nufin za ta auka muku za su iya canza mata direction ba sai ta auka muku din ulaikan ladina yad'una waɗannan da suke kira annabawan da suke kira suna bauta musu ko mala'ikin da suke kira suna bauta musu ko salihan bayi wanda suke kira suna bauta musu yabtaguna ila rabbihim wasila su ma tsari suke nema zuwa ga ubangiji su ma aikin ibada suke aikin bauta suke kaburu dan su samu kyakkyawar saduwa ga ubangiji dan su samu rahama ta ubangiji ayyuhum aqrab cikin su waye ku kusanci kowa fafutuka yake yi ya ga ya fi dan uwansa kusanci haka su suke yi ma'ana wannan ita ce shine tafarkin suna neman kusanci zuwa ga Ubangiji ta hanyar yin da'a ta hanyar ibada ta hanyar biyayya ga Allah wa yarjuna rahmatahu suna fatan rahmar Ubangiji wa yaqafuna azaba suna tsoron azaba inna azaba rabbika kana mahdura kuma lalle azabar ubangijinka ta kasance abu ne wanda za a ji za a ji tsoron sa وقال تعالى أن تقرب الذين دعمتم من دون الله وكلا ولن تكي رياوة سوني ما تسيما كامت مع الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ما تملكت فكم تسوق يرقوا بي أتكين سميتوا أكسا وما لهم فيه ما من شرك أتكين هلسة سميت دكسا باهرة وتتعليا da Ubangiji a cikin wannan wa ma'ana min dumbin zahir cikin su babu wani wanda yake mataimaki ne ga Allah wanda ya taimaka wa Allah cikin yin wannan halittu wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina lahu kuma shi Allah babu wani ceto da zai yi amfani ga wani al'awadansa sai ga wanda yayi wa izini yayi ceton sai ga wanda yayi wa yayi izini a ceta ومثل هذا في القرآن ومثل هذا كثير في القرآن إلى إلى إلى أن الآيات سنة من دعوة القرآن ينهى أن يدعى غير الله القرآن ينهى هذا الكرا ومن الله لا من الملائكة ولا الأنبياء ولا غيره القرآن ينهى هني كذا الكرا ومن الله ملائكة نقول النبوة قولوا فإن هذا شرك yin haka shirka ne au bari'atun ila shirki ko kuma tafarki ne da zai kai ga shirka bi khilafi ma yuqrabu min ahad min sabarin abinda zaka zo ka nema daga ɗaya daga cikin waɗannan annabawa ko salihan mutane lokacin da suke da rai ka zo ga ɗayansu ka nema ya yi maka addu'a bi khilafi ma yuqlabu min ahadi fi hayati min ad-du'a wa shafa'at ka zo gurin sa ka ce ai yi maka addu'a ko ya yi maka tsani ya yi maka shafa'a yana da rai ka zo ka nema wannan a gurin sa ka nemi addu'a ce a wajen sa wannan ba zai kai zuwa ga shirka ba fa inna la yusdi ila zalika wannan ba zai kai zuwa ga shirka ba in yana da rai kazo kace wani wani addu'a ko wani ne ibn shafa'a wannan ba zai kai ga shirka ba saboda ne fa inna ahadan min al-anbiya wa salihin lam yu'bad fi hayati bi hadratihi babu wani annabi babu wani salihin bawa da aka taɓa bauta mishi a gabansa ba zai yiwu a yi wannan ya shiru ba fa innahu yanha man yaf'alu zalika duk wanda yake ko zai yi wani abin da yake ya ketare haddi zai kai ga bauta wa wurin Allah zai kai ga shirka to hanawa take ba ta bari ayi bi khilafi du'a'ihim ba'da mauti sabanin idan bayan sun koma ga Allah ne wani yazo yana kiran ba ta tare da shi bare suke bari amma lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam yana da rai da zarar wani wanda ainihin karatu bai ratsa shi ba farko farkon shigowar sa musulunci ya zo da wasu sauran jagalgali haka nan na shirka ya zo ya shigo da wani abu sai maza Allah ce a'a ba a'a wanda zai zo ce ma sha Allah wa shita in Allah ya so ka so maza Allah ce a'a kul ma sha Allah wahdahu kadai ce in Allah shi kadai ya sai nan take ya gyara masa wani lokaci ba ya rushi aji altani lillahi niddan kul ma sha Allah ka mai da ni kini ga Allah wannan magana da ta faɗa ka mai da ni kishiya ga Allah ka ce in Allah shi kaɗai ya wannan lokacin suna suna da abin nan suna nan da rai za su yi wannan ij'al lana zata anwar kama lahum zata anwar hadithu abu wazir da laifi ya rasulullah mu baka sabon mana wata bishiyar da zamu dinga tabarruki da ita kamar yadda su ma suna da bishiyar da suke tabarruki da ita ko a sabon mana wanda zamu yi tabarruki Allah ce innaha sunan innaha sunan wannan shine irin abin da ya gabata na aikin mutanen baya wallahi laqad qultum مثل ما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون irin abin da kuka faɗa daidai yake da irin abin da mutanen annabi Musa suka gaya wa annabi Musa ka samo mana alloli kamar yadda abokan fada mutum suna da alloli mabuta ce su da mutane ne jahilai yawa to lokacin da annabawan suna da rai suna tare da mutanensu da zarar wani ya yi kokarin zame hanya sai su dawo da shi kan hanya sabanin bayan ran koma ga Allah ba samu wani wanda zai yi ta yin wasu abubuwa waɗanda suke za su kai shi ga shirka ko za su kai shi ga shirka ɗin. Fa inna zalika zari'atun ila shirki kiran su bayan mutuwa bayan mutuwar su wannan hanya ce ta farki ne da zai su ga shirka wa kadhalika du'a'u fi mazidihim huwa zari'atun ila shirki haka nan kirawo su bayan ba ta nan salihin bawa ne an yadda salihi ne abinda duk mutane suke faɗa salihi ne to ba ka tare da shi kana garin ka yana garin ka wani abu ya same ka sai ka dinga kiran sunansa ba ba Allah ba wannan zai kai ga shirka in a gaban sa ne kasancewa sa salihu ba zai kyale ba zai fadakar amma in baya nan yin haka zai kai ga shirka ko ba ko ba ainihin mutum ya zama mushriki da wannan وكذلك دعاء في مدينهم هو ذريعة إلى الشرك فمن رأى نبيا أو ملكا من الملائكة وأن ذا زيغ النبي قال لا ko ya ga wani annabi daga cikin ko ya ga wani mala'ika daga cikin mala'iku kalala ya qala lahu da zai gaishe ya ce masa ud'u li imin addu'a lam yusbi zalika ila shirki bihi wannan ba zai kai zuwa ga shirka gare shi shi ba bi khilafi man da'ahu fi majidihi sabanin wanda zai kirawo a lokacin da baya nan fa inna zalika yusbi ila shirki bihi wannan zai iya kai shi zuwa ga shirka kama wa qad waqa kamar yadda ya faru kamar yadda ya faru to in muridin sa ya kira shi ko a ina yake kana gabas ko kana yamma to zai ansa maka zai ansa maka wannan shirka ce a ce mutum ko da yana da rai ba kwa tare in kuna tare a iya sallar farawa ya yi kanka wani a taimaka mu eh a lokacin yana da kudura da Allah ya bashi da zai iya kawo ɗauki ya taimaka maka ruwa ya ya abin da ya cika kuna tare da wani a taimaka muku ya iya ruwa ya shiga ya kamo ka wannan duk yana cikin hududin kudurar da Allah ya ba shi amma yana can Legas sai kana nan Kano to duddufi zai cinye ka kana kira sunan yana Legas baya daga cikin kudurar da Allah ya ba mutum dan adam to wani ko da za a samu wani karfan kato ya jefa kansa cikin wannan kududdufi ya tsamo shi ya ji shi yana ya je lani ya kai lani ya rufa ya da su ya badaru sai Allah ka wani kato mai karfi kuma ya iya ruwa wucewa ya ji wani yana ɗin cikin ruwa yana yana kiraye kiraye sai ya faɗa ruwan sai ya fito da shi ana fito da shi cewa zai ya goge wa jelani ba fa wanda ya fito da shi sai ya goge wa jelani ni fa na fito da kai ni ni ba su goge ba ni ko ba su na jelani ba wani jelani a jelani na bagadada yana ina ni ba jenani ba ni ne jenanin ba a a da bai ba kai bane to an yi na fito da kai a to ni jenani na kira to wallahi da na san jenani bi kira wani fito da kai maimakon ya cewa ya ce alhamdulillah sai ya gode wa jenani gaba ɗaya ya yanke alaƙa shi da ubangiji ba zai tsammani Allah ne ya jarrabe shi ba da wannan bala'i kuma Allah ne ya samar da shi shi yasa ake cewa wasu larabawan farko arnancin su yana da sassauci a wani lokaci idan sun shiga bala'i wa idan rafi musul sulkulki da Allah in suka shiga cikin dogon ruwa suka ji ya fara kanawa sai su kirawo Allah da ikhlas ba wai kawai su kirawo Allah ba mukhlisina ka san akwai ka kirawo akwai kuma ka kira shi kuma da ikhlasi lokacin da Safwan ibn Abi Umayya ya shiga jirgi lokacin za su gudu bayan an yi fasu Makka sun fito suna kokarin ya za su gudu bayan irin aika aikar da suka yi musulunci su ba su ikirma ibn Abi Jahl to shi ya je ya shiga jirgin ruwa akan zai zai gudu yana shiga jirgin ruwan nan sai iska ta kasu ta fara kada ruwan ta fara kada jirgin suka ga za su ba ɗauki lahira duk an rare sai ko sai aka fito kowa ya tsaya ya yi addu'a ya kira Allah da ikhlasi sai ya tsaya ya yi yana ji kowa ya kira Allah kuma da ikhlasi sai suka yi wannan sai suka fita wannan ta sa ya dawo ya ce tabbas wannan addini da ake kiran mu zuwa gare shi shine gaskiya dan da ana ta kiran lata da unza da manata abubuwa suna ta ƙara tsawala sai aka ce to a tsaya a kira Allah da ikhlas wannan shine dalilin da yasa shi da Allah ke in sun shiga bala'i sai su manta duk abinda suke kira ba Allah ba sai su kira Allah shi kadai to amma mu na yanzu shirka ma ba ta tashi sai an shiga bala'i kila in yana zaman sa lafiya harkar gaban sa kawai yake da hada hadar duniyarsa amma da ya shiga cikin wani bala'i kuma lokacin zai tuno shehidai kaga wannan ya fi zama bala'i domin Allah ya jarabe ka ka shiga cikin wata musiba ka tuno cewa ai kai fakiri ne bawa ne kana da bukatu zuwa ga Allah sai ka ƙara bayan ki alaƙa ta da ubangiji a in ka matsa mu sai ce to ai shi wannan waliyin ya fi kusa ya fi kusa da ni saboda haka shi zai fi kawo ɗauki da wuri Allah bai fi kusa da shi ba wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib to wani shehi ne zai zai kusa da kai aqrabu min hablil warid amma ka zammace ka kira shi ne lokaci ya fi to haka su ma waɗancan an matsa musu sai ce ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa mu ba wai dan wani abu ba saboda su su mana tsani zuwa ga Allah Sultanin da yake tsakanin Allah da bayansa shine manzanci ya aiko da manzo da littafai a karanta maka a gaya da zaka ba Allah gaya da wannan shine kawai tsani wa ma ala rasul illa al-bala zo ya isar muku da sako ga abin da Allah yake so ga abin da baya so wannan shine tsarin da ubangiji ya sa tsakanin wasiɗa da take tsakanin alkhalq bain alkhalq wal haq wal haq amma tsani na neman agaji na neman taimako na neman tallafi wannan babu Allah kusa yake da bayansa kuma a shirye yake da ya taimaka wa kowa da turun ne kuma rahimun ne kuma latifun ne bil ibad mu tausaya wa bayansa ne mu shi yasa wanda aqida ta a kira wani ba Allah ba galibi ba a kudirce ta sai an gina wasu manya-manyan abubuwa da shirka sai ka gina cewa na farko Allah ne sai yake da kai kana buƙatar wani wanda ya fi kusa da kai na biyu sai ka gina cewa wanda ya fi tausayin ka ila in ka kira Allah ba lalle ne ji ba amma wannan yana san yana tausaya maka kaga maganar Ar-Rahman Ar-Rahim ka aje ta guri guda na uku sai ka yarda cewa Allah ya ba su wani abu wanda yake naki ne haƙƙinsa ne ya yi tasarrufi ga duniya kullum ya zuwa fi sha'an da Allah ya faɗa kullum yana cikin sha'ani sai ka yarda cewa wannan aikin ya ɗauka ya ba mu waɗannan sai ka gina wasu aƙidu manya-manya sannan kake ƙudurta cewa in ka kira wani Allah zai zo ya maka wani abu amma da ka yarda cewa Allah shi yafi kusa da shi Allah shi yafi tausaya wa bayin sama da kowa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam arhamu bi ibadi min hadhihi bi waladiha hadisi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam sai ka yarda cewa Allah ya fi kowa tausayi bayin sama da da kowa sai ka yarda cewa dukkan wani juya sammai da kasai da mulkin su da sarrafa su duk da Allah ne. In ka yarda da wannan lokacin da kanka cikin wani abu sai ka kira Allah shi kadai. To shi ne yace fa innal ga'iba wal mayyit la la yanha man yushriku wanda baya nan ko wanda yake ya bar duniya baya kuma fitowa ya hana wanda yake shirka baya nan kai shirka bai san ba kai ba ya bar duniya in kai shirka karatu sukan da ya bari su ne za su hana ka amma shi ba zai sake fitowa dan kai ya ja hannun ke kiyan kaza shirka ba bali za ta allaka fil qulubi bi du'aihi idan zukata suka rataye da da kiransa wa shafa'atihi da ce neman cetonsa afda zalika ila shirki bihi wannan sai ya ja ya ja mutum zuwa ga shirka ga Allah da Allah fadu iya ai ta kiransa wa qasida makaru qabrihi ai ta turuwa zuwa ga inda kabarin sa yake au timsalihi ko inda mutum mutumin sa yake au bai da zalika ko makamancin haka kama qad wa fihi al mushrikuna wa man dahahu kamar yadda mushrikai da waɗanda suka yi kama da mushrikai min ahlul kitabi daga cikin masoya maso mazowa littafi yahudu da nasara wa mubtadi'atil muslimina da yan bid'ar cikin musulmi suke yi ku kira wani ba Allah ba su yi ta turuwa zuwa kabarinsa wa ma'lumun anna al mala'ikata abu ne sananne cewa mala'iku tad'u lil mu'minina wa tastaghfiru lahum suna neman suna yin addu'a ne ga mu'minai suna neman gafara gare wannan wani bayani ne ibnu taymiya zai dora su mala'iku su Allah suke roƙa ya ji kan waɗannan mu'minai ya agaza mu su Allah suke roƙa to ya za a yi shi da Allah ya Allah ke wa kuma ku kana roƙa kuma shi ba buƙatar ka nemi yayi maka shi Allah ya daura masa wannan aiki yana yi ka nema ko da ka nema ba shi da bayanin da Ibn Taymiyyah zai zo mana a gaba cewa shi ka je ma kana neman wata buƙata ko ta duniya ce a wurin wani al-aslu fihi al-hurma haramun ne ka je ka roƙa al-aslu asalin hukunci shine haramci sai inda larura larura ita ce take sa abin ya halarta amma asalin sa haramci ne a harka ta duniya balle kuma ta lahira shi ne abin da ibnu taymiya zai zo ya yi bayanin wannan da kuma kawo irin yanayin halin magabata na tsarai sahabbai da waɗanda suka bi tafarkin su hatta a cikin sha'anin duniya ba sa so su roki su nema a gurin wani ba Allah Allah madaukakin sarki ya mana jagora za mu dacewa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wannan yana cewa don Allah ya halatta a yi sallah a bayan wanda yake yi wa sunna gaban kasa ban san me yake nufi gaban kasa ba yana nufin yana zagin sunna yana izgili da sunna wanda duk yake izgili ga abin da ya tabbata sunna ne na manzo sallallahu alaihi wa sallama kuma an faɗakar da shi an sanar da shi an karantar da shi hadisi ne na bukhari da muslim shi yace kaza kaza sunna ne yace duk da haka yace gaba da izgili to wannan ya bar musulunci ya yarda sai ka sai ku kariya da musulunci kuma yayin da zagon kasa irin abin da ake fama irin arkabu da yan bid'a ba sa so su ga cewa sunna ta kan kama karantarwa sunna ta kan kama yau ya shiga nan gobe ya shiga nan to wannan ba shine zai hukunta da kafircin ka ba ba zai hukunci da cewa ba a sallah a bayan sa al'asulu shine kai sallah a bayan mutumin da yake mai kyakkyawar aqida kuma wanda ya iya sallah shine al'asulu amma lokacin da ka rasa to wanda yake bid'a amma kuma ya iya sallah to ba za ka salwantar da salloli ba saboda ka rasa ahlu sunna da yake sallah sai kai sallar juma'a ko sallar jami'i a bayan shi dan bid'a din matakar ya iya sallah idan ka rasa wanda ya iya sallah ahlu sunna wanda ya san sallah ka rasa dan bid'a wanda ya san sallah sai dai dan bid'a wanda yake tsotan kuciya yana ta a gambiya kawai yana kira abin sallah wannan bai halatta kai sallah a bayan ba in ma kai sallah kai ma sallah ka irin tashi ba ka za inda za ka ba da kai sallah ka kai daya ba sharadi ba ne cewa sai kai sallah cikin zauki ko da ko wanda zai maka sallah bai iya ba sharadi ya iya sallah in ya iya sallah kuma ka rasa wanda za ka bi sai shi amma ko yana wasu bidiyoyi to wannan za ka za ka bi shi sallah ba za ka bi shi sallah ba wannan kuma sai a faɗakar da iyayen su masu zuwa wurin malaman tsoro waɗanda suke ganin su kamar malamai amma a kika bokaye ne. To, ita wato lalacewar kalmar malamin da wato kalmar malam ce ta lalace a al'adar bahaushe. Kowa ma ana cewa sa malam. Ba ka habboka malami, ɗan duba malami, mai ishiriniya malami mai dala'il malami eh zaki malami duk dai wani tarkace kalmar malam na iya na iya gaggata a kan to shi yasa sai aka kasa gane malam kamar kiristoci da kalmar prophet annabi ko hatta wanda yake fada a coci shi ma annabi ne sai ya ɗaga kai ya tauni girgiza kai yana ihu wai za a yi yake masa. Ko duk sun sun takuɗa ma'anar sannan mai tsiri ma boka ma shi ma shi ma shi ma prophet suke ce masa. Mara kalmar prophet sai abin ba ta da wani wani ƙa'ida. To haka ba kalmar malam. Sai yasa ba da za ka yi. Sai dai ka gaya musu cewa wannan ba malam bane na gaskiya. Dan jabin malam kamar laraba da kalmar shek kalmar shek yanzu a wurin larabawa kamar kalmar malam ce a wurin ina da sa gewa ka ce maka shek ya shek ya shek wani mutumin asiya ko indiya ne ko pakistani da pakistani ne ya zo umara shi a garin ku ba irin wannan sai malam ya ke cewa shek kamar nan wannan ba kowa za ka cewa shek ba sai wanda kai yadda kai a gurin kamalin ne da su ma haka a garin su amma su laraba wannan kalmar kamar kalmar malam ce a gurin da ya zo maka umara duk inda ya tsugunna in za a yi magana da shi sai ce ya shek ya shiga mota direba zai magana da shi sai ya shek ya shiga hotel a ce ya shek sai ki ta dan kumbura haka yana ga dai ai mutanen da kai sun dauke shi wanda babban matsayi sai yana ta jin daɗi ko wata rana je gun cin abinci yana cin abinci kawai sai sai wani kare ya shigo gurin cin abinci ma sa ya tsada abinci suka zo sai wani ya fara korar kare yana yana duba kare yana cewa ya to tun daga nan da an ce masa ya ce ce ce ba su ka tsara gani shi ya kula ya ce a garin nan zagi shi zagi zagi eh to saboda haka irin wannan ba da za ka yi da kalmar yadda aka riga aka yi ta yaya da sai dai kawai saboda haka da an nuna wala ce malam ne kawai ta kalmi su da wuri na an yi isra'i da annabi eh an yi an yi miraji da shi na isra'i zuwa eh ya ga annabi adam ya ga annabi musa ya ga annabi ibrahim ya ga annabi idris ya ga eh wannan rayuwa ce ta farka ai ba rayuwa ce ta duniya ba to an ga masa rayuwa ta duniya irin rayuwar farka ce kuma anan duniya ga tana yau rayuwa ce ta barza ya ce yake so ya da rayuwar duniya da ta barza to shi ya bari a Isra'il da shi sai ya an zo su a can in shi ya ce ya gan su to shi na Isra'il sai da shi wani kuma yana cewa to an ce babu kaburburan sahabbai da annaba to ya bake ya rubuta bake a ba ta ta a ƙarshe bake bake makabartar ce bake tana nan makabartar ce amma kuma kuma ana ta binne mutane har yanzu tun lokacin da aka yi baki din har zuwa yanzu shekara dubu da ɗari hudu wani abu ko sama da haka ba ana binne mutane ba daina binne mutane ba to kuma har yanzu ka ce dai kabarin yana da kuma ita ya binne saboda haka kaburbura ne yanzu haka wanda ya wanda ake ta bi ana ta jagwalgwale a jikin kabarin nasa karshe ma bai fi shekara hamsin da mutuwa ba an goyi tudun kabari makabartar tana nan amma cewa wane ne anan wane ne anan wannan duk ƙarya yake haka nan wanda ya magana ya magana kaburburan annabawa a Falastin da Iraq a cikin magana na nan cikin ya sanin aina suka rayu aina suka mutu amma ka san cewa ga kabarin wani anan ga na wani anan shine muke magana na'am a can ne mahadul anbiya Falastin Iraq nan ne mahadul anbiya nan aka yi annabawa da dama musamman annabawan Bani Isra'il amma ba za ka iya nuna wani abu ka ce wannan kabarin wani duk wanda ya ga maka wannan damfara yake dan damfara ne cewa salihai annaba da salihai shi'a da su bai zuwa annaba da salihai suna zuwa makka su yi hajji kowace shekara wancan satin duk karatun da muka yi sai kenan ka dinga zuwa duk sati ka daina a sha ruwan tsuntsaye to wani kuma yana so kisar bartisul abin ya rubuta da sin su da sa suke rubutawa wannan karya irin kare irin tatsuniyoyin nan ne da ake rubuta da tafsirai dan masu zuwa tafsiri su ji daɗin zuwa wani ba a faɗar wannan tatsuniyar bacci zai amma wanda ana fara wannan tatsuniyar za a yi tafi karanta ayoyin rahama ayoyin azaba amma da yana ta bacci da an fara tsakiyar barci su so in waje in waje dan kulu sai ga gure ido wanda ga wata tsune tatsuniya kuma wannan abin da za a bada labari ne shi bai shafe shi ba amma ta kana wanda ya kaza sakamakon su wuta za su shiga jahannama su dawwala abubuwan da ake faɗa wata bulala ce ayar bulala ce ake masa to sai ba su ai bai ji ba amma da an zo labarin ya wajen dan kurutu ai shi ba ba mai hada shi da wajen sai sai bude idansa a ce yana kamo kifi a cikin tufana ya tsoma hannunsa ya daga ya sa jikin rana ya gasa ya ba wa matarsa tana kan kafararsa matarsa akan kafararsa da zuwa nan irin isoshin nan ne na kare da wasu ba wasu ba sun tuntuka ce musu isra'iliya ɗin da kawai ta tsoro ne na kuma ba zuwa abincin yi ɗin addu'a a tofa a ruwa ko a kusantar da baki wanne ne daidai in an ce a tofa an kusantar da baki ko a addu'a dole sai an yi tofi tofi kuma da abin da ake cewa tofi shine abin da za ka yi iska da wani abu na yawon danshin bakin ka ya fito shi ake cewa tofi duk kalmar larabci da aka ce tafala a tafu to tana daukar da wannan wannan ma'anar saboda ka kawai ba ka kare bakin ka kana magana ba ka ce kai tofi to shi dole ne wannan iskar da wannan danshin da yake jikin bakin ka ya fito shi ne ake cewa tofi ba ka wannan za ka yi to lokaci ya tsala ga wasu tambayoyi wanda a wasu tambayoyi akwai irin tambayoyin da samari su suna yawan yin su a a suna yawan kuma ana yawan ansa su amma ko ya ko ke ka sake ansawa wanda zai zai zai zai yi wasa da hannunsa har ya fitar da yaya hukuncinsa to na ka an sha wannan tambayar ka kusa daban daban daban daban wani ya haranta wani ya halatta wani ya tsaka tsakiya wani Imam Ahmad bai yi wata wata ba da malikiya wajen haramta abu wajen haramta wannan saboda Allah ya taƙaita inda mutum zai biya bukatarsa إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون to galibi malamai suna hujja da wannan kuma sun ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da irshadi da wanda sha'awa sai masa tsanani ya yi azumi fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj inda akwai wata hanya ta uku ba ta biyu ba wannan ba to da sai sai aiki to kasancewar ya takaita a kan wannan shi yake nuna wannan ita ce hanyar da shari'a ta saboda ita ibn hazm al-zahiri shi yake ba komai yake ba wani abu bai bai bai Allah ya faɗi mata ya faɗi kuyanga shi ba kuma wannan da ya bai ketare zuwa ga wata ba bai ketare zuwa ga wata mata ta wata wata kuyangarta sai Allah ya zara abubuwan da ya haramta na mata حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم ارجو عند يكفى المحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم شيخي واحل لكم ما وراء ذلك واحل لكم ما وراء ذلك ma wara a zalikun su ne banda waɗannan da aka faɗa ko to wannan yana cikin ma wara a zalikun ko yana cikin zalikun to wannan shine logic da ibn ibn abu ba ka matsalar akwai tsakani amma abinda likitoci na zamani suka yi bincike game da wannan tusi yana cutar da lafiyar mutum yana cutar da kwakwalwa mutum yana samun istirar nafsi a cikin kwakwalwarsa da dinga samun rauni ta matsatsalwa abubuwa za su dinga kace masa da wuri sannan kuma yana raunana shi sannan kuma in yadda manci haka ko ya yi aure ba zai ji daɗin auren ba to a duka wannan su kuma wasu malamai sai suka ɗora fatawa a kan nan cewa a musulunci duk abin da zai kai zuwa ga cutar da mutum musulunci haramta shi an gane ko sai ra ta wannan ita ce an kasa